أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 27 ga wata na hudu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa biyu watan 12 miladiya ta 2021 da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na 52 a cikin littafin ahkamul janaizi wa bid'uha wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullah ta'ala muna cikin amala yana mana bayani akan afon darasi na 53 darasi na 53 muna cikin gaba ta 123 wadda malin yake magana akan abin da ya shahi ɗora wani abin da yake ganye ne ko kuma yin shifka a saman kabari ko kuma dora wasu filar ko na makamancin wannan a saman kabari sannan kuma malam yana bayani akan cewa wancan hadisi na abdullahi dan abbas da ya zo hadisi ne wanda yake nuni akan cewa wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na daukan wani icce ko kuma ka ce kirhon dabino manzalla tsaga shi gida biyu dora ba kabarruka guda biyu mala yace wannan hususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai banda wani wanda ba shi ba sannan kuma malam ya ta kawo dalili akan haka to yanzu bayan shi malam ya zo da bayanin da yake akan cewa wa idza tabayyana haza malam yace idan ya riga ya bayyana a gare mu wannan bayani da aka yi yace sahula hina izin fahmu bu'lan zalikal qiyas al hadhim alladhi naqalahu suyudi yake cewa idan muka fahimci wannan magana sahula hina izin a wannan lokacin abin zai yi sauki me zai yi sauki a gare mu fahmu bu'lan zalikal qiyas fahimtar cewa wannan kiyasin da malam suyudi yazo da shi kiyasi ne wanda yake ba na daidai ba alladhi naqalahu suyudi fi sharh as-sudur amman lam yas amman lam yusammihi wanda ya ambato wannan kiyasi daga wajen wani mutumin da bai ambace shi ba shi a karan kanshi imamu su yi ɗigin malice fa'iza haffafa au fa'iza aiwa fa'iza haffafa an huma bi tasbihil jarida da bayanin da imamu su yi ɗiye shi ne cewa mutumin da ya mutu idan ka ɗora ɗanyen icce a saman shi azabar za ta kau in ya bushe kuma azabar za ta yi mai za ta dawo bayanin da ya ana imamu suyuɗi yake cewa ya ce ai idan iccen yana ɗanyi yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko sai ce in ya bushe kuma daga lokacin kenan baya tasbihi ga Allah to amma da albani maganar da yake akan wannan kiyasin ko kuma wannan bayanin da shi imamu suyuɗi ya kawo ne ya ce alhali ga can ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu kagaran da bayanin Allah da yake cewa babu wani abu face na tasbihi ga Allah ba a ce ba danye in ya bushe kuma ya fasa ba ai wannan bayanin ba to shine mal albani ana yake cewa in mun fahimci haka kenan wannan abin zai nuna zai mana sauki akan mu gane cewa maganar da Imam Suyudi ya zo da ita a cikin littafin Sharh sudur magana ce wadda tana da rauni shine ce fa idza khaffafa anhuma idan ya zamanto waɗannan mutane an sauƙaƙa musu bi tasbihil jaridati a dalilin wannan tasbihin da wannan iccen da aka dora a saman kabarinsu ya ce fa kaifa bi qira'atil mu'min alqur'ana imamu suyuti yake cewa to ina ga kuma mutum musulmi ya karanta qur'ani a wajen kabarin wani min babu aula tunda inda tasbihin ne yasa suka samu saukin azaba ko to ga idan aje kan kabarin mutum kuma a karanta qur'ani kenan nan ma sai samu me sai samu sauki to kaga daga nan kofar da za ta buɗe ai tana da girma shine malai yake cewa qala wa hadha al hadithu aslun imamu suyudi yake cewa wannan hadisin asali ne fi gharsil ashjari inda al-qubur a wajen dasa itace a wajen kaburruka da haka abu ne wanda ya kamata a yi in ji wani suyudi qultu albani yake cewa nace fayuqalu lahu yace za a fada wa malam suyudi cewa athbit al-arsha summan qush ka tabbatar da al'amarin tukun an yi so daga lokacin sai ka sai ka rika haƙa a kan shi imana wannan kamar karin magana ne kenan tabbatar da maganar hadisin da ya akan abin da ya shahi a ɗora icce a saman kabari sai in wannan ya tsaya ne tukun wani hukuncin wani abu kuma zai iya biyowa baya yawwa kenan ba za a iya yin gina ba za a ɗora wani abu a saman gini matakar babu babu asas ɗin shi kenan shine ma'anar athbitil arsh ka tabbatar da gimshikin maganar sun mankush sannan ka ɗora taka a sama mal albani ke cewa hal yau kai ina ka taba ga cewa yastaqimu zillu a ce inuwa ta tsaya cak amma wal'udu a'waju shi kuma iccen da ake ganin inuwa tashi a karkace yake inuwa me za ta yi ta ma karkace za ta yi kirtin da dai dalilin da imamu suyudi ya kafa dalili ne rushashe a wannan bangaren kidaka duk abin da zai kafa a sama su ma duka musassu ne yawa shine ma'anar asbitil arsha sun mankush yace walau kana hadha alqiyas sahihan labadara ilayhi salaf yace wannan kiyasin da imamu suyudi yayi na cewa ai in yana danye zai zai za rage azaba saboda yana tasbihi in ya bushe kuma abu zai tsaya saboda ya riga ya bushe malaci wannan kiyasin inda ya zama to kiyasi ne daidaitacce labadara ilaihi salaf da an samu magabata sun yi sun kai zuwa ga wannan fahimta kenan sun gaggauta yin aiki da irin wannan abu yace li annahum ahrasu ala alkhairi minna saboda su waɗannan magabata su ne mafi kwaɗayin alheri sama da mu kenan law kana khairan la sabaquna ilaihi kaga da ba za a ce ba wannan fahimtar abubakar bai yi ta ba umar bai yi ta ba usman bai yi ta ba aliyu bai yi ta ba talha bai yi ta ba zubair ibn awwaf abdurrahman ibn awf sa'ad ibn abi waqqas da sauransu a ce duk su fahimci wannan ba kai ne yanzu ka zo ka fahimta al'ami su suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna tsaye manzon Allah ya ciri wannan ganyen na ice ya dora ma waɗannan kabarukan guda biyu a ba taɓa samu wani daga cikin su ba ya dasa wani ice a sama wani kabari ko kuma ya ɗauko wani ice ya tsaga ya dora ya ce in ya zama iccen nan in bai bushe ba za su samu sauƙin azaba ba wanda ya haka nan ba da gicca li'annahum ahrasu saboda su magabata su ne mafi kwaɗayi alal khairi game da aikata alheri minna sama da mu wannan kuma abu ne tabbatacce warai kwa magabata da suke da ƙoƙarin aikata aiki alheri sun sha gaban mu ba ma haɗawa mali ce fadalla ma taqaddama da haka sai yayi nuni abin da ya gabata na bayani ala anna wada aljaridi cewa ɗora wani icce alal kabari a kan kabari wannan al'amarin khasun bihi sallallahu alaihi wasallam wannan keɓaccen abu ne wanda manzan Allah kaɗai aka ba dama kenan da ni da kai ba ma shiga ciki ya ce walau an na sirra fi takfifil azabi anil kabrai ya ce inda a ce sirrin da yasa aka sauƙaƙa wa waɗannan kabarrukan guda biyuwar suka zo a cikin hadisin abdullahi ɗan abbas da aka sauka musu azaba lam yakun fi nada yake cewa lam yakun fi nadawatil asib bai fa kasance ba sirrin asib bai kasance ba sirrin yana cikin danyantakan wannan kirhon da biyu a ba a cikin yake bal mal yace bari dai fi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam ceto ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ihi lahuma kuma da addu'ar da yayi a gare su kayan kenan ceton manzala kuma kai ba za ka iya yin shi ba yawwa sannan maliki ta wa hada mimma la yumkin wuqu'uhu marratan ukhra yace kuma a doki ice a dora saman kabarin wani a ce azaba za ta ragu yace wannan wani abu ne wanda ba zai faru ba wani a karo na daban ba'da intiqalihi sallallahu alaihi wasallam ila rafiq al'a bayan tahiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga arrafiƙil a'la wuri wanda yake maɗaukaki kenan bayan mutuwar shi kenan wani ba zai zo ya ce a bar shi ma ya dasa saboda azaba da ake ma wane ya sassauka wace maka ana mashi azaba kaga baka sani ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka bacci ga abin da yake faruwa kamar da bayani zai zo a nan gaba malai ce wala li ghairihi min ba'dihi sallallahu alaihi wasallama ba zai faru ga wani manzan Allah ba bayan manzan Allah an rige an kare kawai me yasa malai ce li anna littila'a ala ala azabil qabri saboda sanin ko kuma aiwa gano abin da yake cikin kabari na azaba wannan min khususiyatihi alaihi salatu wassalam iya daga cikin abin da manzon Allah yake banta da shi Allah yake bashi labarin kabari kaza ko kuma a nuna mishi abin da yake cikin kabarin to kai kuma waya faɗi maka kai kuma waya nuna maka a ka gani kenan baya halatta malin cewa huwa kuma wannan al'amarin min al-ghaibi alladhi la yattali'u alaihi illa rusul iya daga cikin gaibin da ba wanda Allah yake ba daman sanin haka in ba manzanni ba kama ja'a fi nassil qur'ani kamar da yazo a cikin nassin qur'ani mai girma alimul ghaibi ubangiji shine masanin gaibi fala yuzhiru baya bayyanar da ala ghaibihi game da wannan gaibin nashi ahadan ko mutum daya illa man sai wanda ya yardewa min rasulin na daga manzo Allah ce mashi za a yi kaza a gaba ko kuma a ga kaza abu ne gaibi amma kuma Allah sai ba manzo Allah labari to wannan shine kenan kai kuma da ba manzo ban Allah kaga ba wahayi ake maka ba yawa to kai aka ka gane cewa wannan mutumin da yake cikin kabari yana bukata a dasa mashi ice babu kuma mafi yawa zaka ga a lokacin da mutum yake rayi waɗanda suke ƴan uwan shi dangin shi ba su ba shi wata kulawar da ta kamata ba sai ya mutu sai a zo a yi ta wani kadakadatu ana wani zuwa ana zawa ana ta so a nuna cewa wannan abin namu ne alhali yana wannan mutum yunwa ba kashe shi i daga cikin sababban da suka sa ya mutu akwai yunwa yana mutuwa sai ga ana ana ta hada a kabahun hatsi a fara a fara girki a fara a fara dakawa a fara surhawa ko yawa a yi gumba a yi wane ne a kawo mutane su ta wannan kaga karen da ya kamata a mushi lokacin da yana rayu ku kula da shi to wannan iya daga cikin abin da ya kamata so da ya kuma wani da allama wani a wani wuri yake can sai ya shekara goma bai zo da baban nashi ba ya daga harkoki gare shi wane ne da an ce ya mutu sai ya zo ta abubuwa ya sa ku sadaka uku ya sa ku sadakan sati ya sa ku sadakan arba'in saboda sheke da kuɗi a gidan ko shine babban ma'aikaci ko shine alhajiwa ne ko na makamancin wannan a ya da kyau mutane kula da kula da mutane tun lokacin da suke rayu lokacin da suka mutu kuma ba abin da suka yi bukata a gare mu sama da addu'a amma wani a je a kawo buragunan siminti a gina kabari a gina a yi mai wane ne a kawo ta tsakuwa ta daban a zuba a sama a nuna cewa wannan daban yake da sauran mutane wanda duka baya halatta kamar da bayani zai zo a nan gaba ko shi ne mafi yawan za ga mutane suna yi tun ba a ba shi kula da ya kamata ba sai lokacin da ya mutu gani Allah kiyaye yi duk mutu yana rayu shi ne karanta ba wanda ya karanta sai ya mutu a ce ba za mu shi sabda Allah kiyaye malai ya ce wa'alam ka sani annahu la yunafi ma bayyana baya kore abinda muka bayyana ma auradahu suyudi fi sharh sudur abinda imam suyudi yazo da shi a cikin sharh sudur wani bayan da daban ba wancan da ya wuce ba menene bayanin da imam suyudi yazo da shi ba yake cewa akhraj ibn asakir min tariqi hammad ibn salama an qatada anna aba barza برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب وصاحبه يعذب وصاحبه يعذب أي صاحب القبر آه ابن عساكر daga dariqin Hammad ibn Salama daga Qatada daga Aba Barzat al-Aslami Allah karin da gare shi yana ba da labarin cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce wajen wani kabari wa sahibahu ay sahibul qabr ma'abucin kabarin kuma yu'azzabu ana azabtar da shi sai mazalla fa akhadha jaridatan sai mazalla ya ɗauki wani wani kirhon dabino fa gharasaha fil qab ala fil qabr sai ya das ya caka shi a jikin kabarin wannan mutumin wa qala mazalla yake cewa asa an yuraffa an yuraffiha asa an yuraffiha aw an yuraffaha anhu ma damat rabba asa tabbas an yuraffaha anhu za a sauƙaƙa mishi yuraffaha ya'ni yun'ama la'alla za a mishi ni'ima ko tabbas za a mishi ni'ima ma damat rabba matuƙar wannan itaciya tana ɗanya kenan ta bushe magana daga ya ƙari to kaga wannan baya ko da abin da mal albani zo da shi kaga waye wannan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya bashi labarin abin Allah yana gwada mashi abin da ke faruwa yawa malin cewa kana abu barzata yusi ya kasance abu barzata yana yin wasiya cewa idza mittu inna mutu fad'u fi qabri ma'i jaridatayn ku dora akan kabari na jaridatayn bi ma'ana tsimagiyan kirhon da bino guda biyu ko kuma itace guda biyu qala qala bi cewa sai famata sai wannan abu barza sai ya rasu ya rasu fi mafazatin idan ka ce mafaza shine sahara wasi'a la ma a fiha ya mutu a cikin wani yankin sahara wurin da babu ruwa babu itace shi wannan mutum shi kuma ya yi wasici akan a ɗora mushi kirhon da biyu in ya mutu bai da karman wa kumas tsakanin wani wuri ana kira shi da suna karmas da kumas kina na yi rasu alkarman afon karman da kumas faƙalu ya suke cewa kana yusina sai wanda suke tare da shi bayan ya mutu suke cewa ya kasance yana mana wasici an nada'a fi qabarihi jaridatai ya mana wasici akan can mu dora a saman kabarin shi a tsumagiya ko kuma ganye guda biyu mu dora a saman kabarin shi haka yake mana wasici wa hadha mawdi'un malike cewa sai suke cewa wa hadha mawdi'un la nusibu kuma fihi mu kuma a wannan wurin da muke ba za mu iya samun waɗannan tsumage itacen guda biyu mu dora mushi ba فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب يكيتشيوا من قبل سجستان suna kan haka kenan shi yanzu wannan mutumin ya riga ya rasu kuma yayi wasici akan cewa a dora saman kabarin shi waɗannan ganye in an samu to yanzu suna kan haka sai kawai kwatsam sai wani rakbun sai wasu mahaya wasu fatake wasu jama'a na mutane sai suka bujuro daga bangaren sijistan da kasar sijistan suka faso fa asabu ma'ahum asfan sai suka samu tare da waɗannan mutanen wasu tsumagiya ko kuma a ce wani ganye na dabino fa akhadhu jaridatain sai suka ɗauki ƙwaƙalle guda biyu sannan kuma fa wada'uhu ma ma'ahu fi qabrihi sai suka sa wannan tsimagiyar ko kuma a ce wannan ganyen guda biyu tare da shi su kuma a cikin kabarin kayi ta magana sabuwa ko maganar da wani da ke satin wancan da ya wuce akwai wanda da cikin wayana magana a kai satin da ya wuce ya ce ya je wani kawai ana an zo abin da wani sai aka ciro ganye aka zuba a cikin kabarin sai an zuba a ciki shi ma bayani a kan shi zai zo مالك وأخرج ابن سعد المروق قال أوصى بريدة, بريدة أن تجعل في قبره جريدتان بريدة يا وسيت أكنت أسنى أتكين قبريشي أسنى وأنن غني ودابي قلت ما لا ألبانيك جوا نتي ووجه عدم المنافات أي ياتي مكا أتنك wa'alam annahu la yunafi ma bayyana ma aurar da kusiyudi abinda muka kawo baya cin karo da abinda imamu siyudi ya kawo sai ce wa wata adamu al-munafa ya ce huskar da take nuni a kanta babu kore juna tsakaninsu ya ce annahu laisa fi hadainil atharai ba a samu ba a cikin waɗannan asar ɗin guda biyu da aka kawo na ibn asakir sannan kuma wanda ya zo daga hanyar hamari da kaza sannan kuma da shi na abu barza ya ce a waɗannan asar ɗin guda biyu ba a samu ba ya ce ala fardin taslim bi subuti himama'an nan kuma ya sa shi tsakanin shirɗata ne ko tsakanin shirɗata ne guda biyu mana sadar sharɗin da sadar sharɗin kamar in kana magana sai ka ce tsakanin bai da kausai ne sai ka sa wani aiwa sai ka faɗo wani abu ne so sai ka wuce to ana yake ta ala fardi taslim yace wai a tare da cewa mu yarda mu meka wuya bi subutihi ma ma'an cewa waɗannan asar ɗin guda biyu suka zo a ce duka ma sun tabbata yace a cikin waɗannan asar ɗin guda biyu annahu laysa fi hadaini al-atharaini mashru'iyyatu wad'i al-jarid 'inda ziyarati al-qubur a cikin su babu abin da yake nuni akan ta in ka ziyarci kabari ka ɗauki ganye ka ɗora saman kabarin babu wannan a cikin waɗannan tunda kaga shi cewa in ya mutu a binne da shi kuma da shi aka binne yawa wannan kuma duka wajen binnewa ne ba magana ziyara ba ce ba shi ne malaka cewa kenan babu abin da yake shar'anta haka wad'ul jaridi dora wannan ganye inda ziyaratul qubur a lokacin da aka ziyarci kabari yace allazi da'ina bid'iyatahu wanda muka yi muka muka muka muka faɗi cewa bid'a ne dora wannan icca saboda aiki ne wanda yake keɓancacce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai duk wanda ba shi ba bai da damar da zai wannan hususiya ce tashi malace wa adamu wa adama amali salafi bihi sannan kuma a san magabata sun aikata ta ba kaga addini nan ba yau ya fara ba an yi shi zamani mai tsawo shekara dubu da wasu abubuwa ana ta addini to amma su waɗanda suka rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya karantar da su shine malamin su ba a samu sun yi wannan aikin ba ko daya kenan haka bai halatta a yau ne zuwa malice wa ghayatu ma fihima yace makurar abin da ke cikin haka cikin waɗannan asar in guda biyu shi ne kawai ja'alul jaridatai ne ma'al mayyiti fi qabarihi a sanya mamaci a cikin kabarin shi da waɗannan ganyen guda biyu shi ne abin da ya zo kawai abin da za mu fahimta a cikin waɗannan asar ɗin guda biyu malici wahiya qadiyatun ukhra na'am yace wannan kuma wata magana ce ita ma ta daban yanzu duk bayanin da aka yi tun wancan satin duka akan me akan dorawa a saman kabarin shi bayan abin ne shi to su kuma waɗanda asarƙin guda biyu magana ce sabuwa su kuma a cikin ƙabar ne to wanne zai tsira daga cikin biyu na sama ko na cikin mali yake cewa ghayatu ma fihi ma ja'alul jaridatayn ma'a al-mayyit fi qabri mali ta wahiya qadiyatun ukhra wa in kanat kallati qablaha duk da cewa ita ma dai kamar ta gabace ta ne duk san ma kan kan wadda jaci hukuncin su duk ɗaya ne qablaha fi adamil mashru'iyyati a cikin a rishin shar'ancin haka li'annal hadisan ladhi rawahu abu barzata ka ghairihi min as-sahabati la yadullu ala zalika hadisin da abu barza ya rawaito kaman sauran hadisan da suka zo ne baya nuni akan cewa addasa manzo sallallahu alaihi wasallam anan tayi asa an yuraffiha aw an yuraffaha anhu ma damat ratba ko kaga kenan magana tana nan dama an ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike dama da zai haka amma wani wanda ba shi ba bai da wannan dama saboda shi Allah ya nuna yana nuna mushi suke cikin kabari to kai kuma wa nuna maka kamar da aka ambata wancan satin kaga wanda ya zo ya ce ma zai dora ma mamacin ka wannan wannan ganyen kamata ya kuri kici da shi eh saboda kenan tuni ya ana bi azaba ya kai gani tuni ya kai shi to kaga wannan tilka qadiyatul ukhra matsala ce yana haka abinda duk bai zo a shari'a mutum ya nisance shi malici li annal hadith alladhi rawahu abu barza ka ghayrihi min as-sahabati la yadullu ala dhalika bayan ne akan haka hadisin sannan kuma la siyama wal hadithu fihi wad'u jaridatin wahida a cikin hadisin abinda ake nuni ana nunin cewa ganye ɗaya ne manzon Allah ɗauka fa akhadha jaridatan fa gharasaha fil qabr a wannan riwaya wata ibnu asakir daga tariqa hammal ibnu salama ita kuma ganye ɗaya ne aka ɗauka aka caka ko kuma kirhon da bino ɗaya ne malike cewa wa huwa awsa bi wad'i jaridatayn fi qabri shi kuma yayi wasiya akan a sa mishi guda biyu sai aka sa mishi guda ɗaya kenan a cikin asar din a cikin asar na barza malike ala anna al-athara la yasihu islam banda ma wannan duka shi ma hirar da aka kawo na abu barza ya yi wasici in ya mutu a ɗora mushi jarida ta yi a kan gabarin shi ya je ya mutu a wani wuri ana kiran shi da tsakanin mafazatin tsakanin karman da kumas tsakanin waɗannan wuraren guda biyu shi ma da ya je da su aka nemi abin da za a ɗora aka rata kyar aka samu a wajen wasu mahaya malici wannan asar illa ya sihu isnadu sanadin shi bai inganta ba me yasa faƙar akhrajahu al-khatib al-baghdadi fi tarihi bagdad al-khatib al-baghdadi ya zo da wannan hadisin daga a cikin littafin shi tarihu bagdad yace wa min tariqihi akhrajahu ibn asakir ibn asakir shi ma daga can ya falgato shi hadisin fi tarihi dimashq a cikin tarihin dimashq littafin shi kenan ibn asakir kenan shi al-khatib al-baghdadi iya da tarihu bagdad shi kuma ibn asakir iya da tarihu dimashq ya kawo wannan asar ɗin fi akhiri tarjamati yake cewa nadla tabni ubayd ibn abi barza al-aslami an shah an ammar qala thana abu salih sulaiman ibn salih al-laythi yace ya kawo wannan tarjamar a ya kawo wannan bayanin ko kuma wannan asar ɗin yace a ƙarshen tarjamar da yima wani mutum da ake kira shi da suna nadla dan ubayd dan abi barza al-aslami an sha daga wani ana kira shi da suna asha ibn ammar qala yake cewa sana yani haddathana haddathana abu salih abu salih ya bamu labari sina suleiman ibn salih al-lays yake cewa an ba'ana an-nadhr ibn al-munzir ibn sa'laba al-abdi an hammad ibn salma bihi kenan haka hadisin yazo qultu albani yace fa hadha isnadun da'ifun wannan isnadin wannan hadisin da'ifi ne kai ba ma wannan ba walahu illatan iya da illa guda biyu illa ta farko al'ula jahalatu sha shi wannan ba wannan da aka ce ash-shah ibn ammar majhuli ne ba a san shi ba eh kamar misali ka zo ka ce an ce kaza kaza kaza kaza cewa ya ce sai ka hudu sunan wani mutum shi ko wani mutum ba wanda san shi ba a san shi ba kwata kwata to labarin daga ina ya zo kenan jahalatu sha والنظر sannan kuma shi ma an-nadr shi ma majhuli ne maliki cewa albani ce fa inni lam ajid lahu ma tarjama bin samu tarjama su kode ba a cikin littafin littafin rijal na tarajum yace wal ukhra matsala ta biyu an ana tu qatada an ana da aka aka ce an ana shine an misali an qatada wannan an isha ga cewa an ana mu'an'anun ka an hadithin an mu'an'anun ta cikin bai kuniya bai ke cewa almuhim ne an ana yake cewa qatada fa innahum lam yadhkuru lahu riwayatan an abi barza yace shi wa qatada da aka ce yazo da wannan bayyada wata wata riwaya da aka ambata mishi daga abu barza to yake wannan yazo summa huwa madhkurun bit tadlisi sannan bayan ma wannan shi abu barzan nan ake cewa afwan shi wannan asar din an ambace shi da cewa an yi tadlisi a cikin shi tadlisi shine mutum ya sarayar da wani mutum misali yanzu kana da ka zo da hadisi wanda ke ɗauke da mutum goma wani daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu da ka ɗauko ka faɗi mutum hudu ko mutum biyar na shiddan na ka tabbatar da cewa matsala gare shi a wajen malamin hadisi bai sha kawai sai ka yi sautan shi daga heka bar na biyar sai ka je na shidda daga na hudu kawai bir heka bara heka je na shidda alhali shi kuma wannan shiddan nan babu yadda za a yi a ce ya ji daga na hudu da yiwa dole ne an san ko an samu wane ne na jirgin nan daga an karanta kuma sai a ga a ashe mutum wannan shi ne tadlis to shi hadisi mudallas da hadisi mu'an'an duka sau daga cikin kasan hadisai suke da'ifai ne malici bin tadlis fa yukhsha min an'anatihi fi mithli isnadihi haza yace da haka al'adar da ya tsallake kowa da kowa ya zo ya ce an kata da kawai kai tsaye ya fara daga wa ya fara daga sahabi ya ce to ana jin tsoron dama ya saba ta dalisi kenan ka aje abin da ya sake a nan ma yawwa sannan ma yace wa amma wasiyatu buraida yace wasiyar da buraida ya fahiya sabitatun anhu ta tabbata daga gare shi qala ibn sa'd ibn sa'd ya ambata ka a cikin littafin at-tabaqat yake cewa a safa ta hudu yace akhbarana Affan ibn Muslim qala sana Hammad ibn Salama qala akhbarana Asim al-Ahwal qala murawwiq awsa Burayda al-Aslami an tuda'a Burayda al-Aslami yayi wasiya akan a dora fi qabrihi a saman kabarin shi jarida tani a dora ganye guda biyu fakana amma tabi adana Khurasan sai ya je ya mutu a wani wuri wanda yake kusa da khurasan falamtujad illa jawaliqi himari ba a samu wani ganyen icce ba ko tsumayya ko kuma ganyen dabino illa jawaliq sai kahon kahon jaki yake ce abinda ake dora wa jaki mangala kenan banda kamu kamu shi ne ake zama a sama shigo yawa to na wannan bangare bangare guda biyu ne shi ake cewa jawani kenan sai waɗannan aka samu na na, na jakki su aka ɗauka aka ɗora wasu daga ciki مالك وهذا سند صحيح وعلقه البخاري مجزوما قال الحافظ في شرحه وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه yace anan shi buraida ya tabbata yayi ko to shi ya dauki hadisin ne inji al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi fathul bari da yazo magana akan wannan hadisi yake cewa wannan shi buraida ya dauki hadisin ne ala umumihi cewa kowa shi zai iya yi malike cewa walam yarahu khassan bai gaba cewa wannan hadisin keɓancacce ne yake cewa bizaini kan rajulai khasan bizaini kan rajulai da waɗancan mutanen guda biyu da mazalla ya ɗora musu su kaɗai suka keɓanta da wannan qalabnu rushayd ibnu rushayd yake cewa wa yazharu min tasarruf al-bukhari tasarruf inda imam al-bukhari yayi ka hadisi a matsayin mu'allaq yake ce anna zalika khasun bihima ya yi bayani akan cewa su ma wannan ya keɓanta da su ne guda biyu kenan wani a yanzu bai iya ɗaukar wani ice je dasa akan wani kabari da sunan wannan mutane suke cikin kabari azabar su za ta rage a dalilin waɗannan itacen da aka dasa musu malik ta fa zalika fali zalika aqabahu bi qawli ibn umar a dalilin haka imam al-bukhari ya biyo bayan hadisin da maganar abdullahi dan umar yace innama yake cewa yuzilluhu amaluhu da ya kawo wannan hadisin da cewa aka tora musu ganye zai iya sauƙaƙa musu azaba wannan ba aka ba umarni haka manzo Allah ko yanzu da ya kare Abdullahi Imam al-Bukhari sai ka hadisin Abdullahi da Umar sai yake cewa fadar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa innama yuzilluhu amaluhu abinda zai ma dan adam inuwa a cikin kabarin shi shine aikin shi aikin da ka aikata duk wata fida'u da za a maka da dawa addini bai san da ita ba wasu ne suka kawo ta saboda abin da za su samu kuna makamancin wannan duk abin da za a maka na karance karance wane ne abin da karatun da zai tabbata a kamar da magana a bayan tafi bihi bayyit ko shine karatun da dan shi zai yi na alqur'ani ko ya sa mahaifi shi a ciki ko bai sa mahaifi shi mahaifin yana da kamasho na lada ko bayan mutum mahaifin shi kuma mahaifin shi amma kawai aje a gayyato wani ya zo ya karanta qur'ani ya karanta in akwai ikhlasi a ciki zai samu lada in akwai mutaba'atul rasuli zai samu lada barandana la haza wala zaka ba wannan ba wancan na farko wannan aikin khalin an ikhlas me yasa saboda jinga ake yi in za a yi shi za a yi jinga cewa za a muku fida'u za ku bada kaza ce a gaskiya a rage ko kuma a bari za mu kara kaza kaga wannan aikin ikhlasi babu wannan abu na biyu shin wannan aikin iya daga cikin abin da manzan tsira ya karantar sallallahu alaihi wasallam baya ciki shi kuma aiki baya samun karbuwa da sunan ai a samu lada sai a samu wannan sharuɗan guda biyu dole zaman to an yi shi dan Allah sannan kuma dole zaman to karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga la haza wala zaka ba wannan ba wancan sannan kuma kai ka dauki kudin ka ka bada kai asara so asara Allah kiyaye abin da zai ma ɗa da bugata shi ne aikin shi aikin ka da ka aikata wa allai sallin insani illa masa yanzu a cikin abin da aka ce zai iya amfana da shi na wani wanda ba shi ba shi ita addu'a ittifaqan ci dama in ka mutu na maka addu'a wannan za ta amfani ka da izinin Allah an na mutu kama addu'a za ta amfani da izinin Allah to amma a zo a yi wani aiki na misali a zo a yi karatun Qur'ani ko su ayyuka makamata wanda kamar da bayani ya riga ya gabata baya to su irin wannan ba wanda zai iya amfana da su sai mutumin da yake danka na tsakonka manzala sallallahu alaihi ya faɗi ko kun karanta hadisi anan in da adam ya mutu in qada amalu illa min salas daga cikin salas din da aka aka ce mutun ya mutu ya bar da na gari wal salih yad'u laka ba'da al maut da na kirki wanda zai rika tuna baban shi mamman shi ya rika musu addu'a to wannan addu'a kai tsaye Allah yake amsanta yawa malike cewa qultu albani yace nace wala shakka ba fa shakka anna ma zahaba ilayhi al-bukhari huwa sawab abinda imamu al-bukhari ta yi zuwa gare shi shine daidai me abinda ya ta yi zuwa gare shi cewa babu hira dora mutum wani a dasa mishi icce kuna makamancin wannan yace lima sabaka bayanu saboda yadda bayani dogaro ko kuma dubi zuwa ga bayanan da suka gabata akan haka sannan kuma yake cewa wa ra'ayu buraida la hujjata fihi wani ce ra'ayin buraida na cewa an yi mutu a sa mashi icce ce babu wata hujja akan haka me yasa li'annahu ra'ayun saboda ra'ayi ne wal hadisu la yadullu alayhi hadisi ko bai nuni akan haka misali kai ka zo ka ce kaza sai hadisi ya zo ya ce kaza sai a ɗauko maganar da ka faɗi da abin da hadisi ya faɗi sai aka buga sai a suna cin karo da juna to yanzu ya za a yi magana kaza a yadda sai a ɗauki mi a ɗauki hadisi da shi za a aiki shi ne ce wa li'annahu ra'ayi wal hadisu la yadullu alayhi inda misali ra'ayin shi da ya bada sai aka katari kuma a hadisin ma da yazo suna tafiya tare sai a ce wafaqa shannu tabaq faduwa ta zo daidai da zama kamar da bahaushe ke cewa maliki cewa la yadullu alaihi hatta law kana amman ko da ma hadisi ya zama tosha gammamiyar magana ce yace li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yada al jaridata fil qabr saboda shi manzo ba a cikin kabarin ba yasa wannan ganye ai na sa shi a sama dora shi shi kuma wannan a ciki yace kaga ko da ma a ce eh akwai daman a sa iccen to ita a ina kamata dora shi a sama shi kuma hadisin bore da ina kasa shi a ciki kayan kenan nan ba ku matsala malin ce bal alaihi bali dai a saman kabarin za a dora kama sabaka kamar yadda bayani riga ya gabata malin sai rihe wannan babi gaba na sha bakwai da cewa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shiriya ita ce shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi da mu shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matashiya ta gaba malai yace ma ya harumu inda al-quburi abinda yake haramun ne mutun ya je gindin kabari ya aikata ga abubuwan da kamar haka akwai abubuwan da haramun ne mutun ya ya aikata su a gindin kabari wanda kuma a yau ana samun wasu daga cikin awam wasu gaba garin mutane wanda ba su karanta addini ba amma suna so su yi aikin addini kuma suna so su hakkama kwakwalwarsu da tunaninsu da ra'ayinsu da sun ga ana yin su akan harka abin da shayi addini malai ce wa ya harumu ya haramta inda alqubur wajen kabarruka ma ya ati abin da za a zo a yi bayani a gidan gaba abu na farko azab wal nahw yanka da soke dabba soke raƙumi azab shine yanka an nahw kuma shine sokewa da ake waɗannan abubuwa guda biyu baya halatta a wajen gabani me yasa da qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la aqra fil islam a cikin musulunci babu al-aqr ma al-aqr shine idan ka ce al-aqr shine darbul qawaid darbu qawaim al-ba'ir aw ash-sha bisayf huwa qa'im imana san in suka zo gindin kaba inda za su yanka in suka zo bige dabba suke daga sama kawon ta yi tasafka kasa wanda kuma fi ana shi da akan raƙumi ne to wannan babu shi a cikin musulunci an kone shi qal abdurrazzaq ibn hammam abdurrazzaq ibn hammam yake cewa kanu yaqiruna inda alqabr ya kasance a da suna haka aje da rakumi gindin kabari a bige shi ya zube an yi su kuma a soke shi kuma a yanka shi inda alqabr a gindin kabari yake cewa bakaratan ko ya zama to saniya ce a shakal ko kuma wata karamar dabba sun kasance a jahiliya suna haka manzala sai zo ya ce babu wannan a cikin musulunci a je gindin kabari a yanka a ka ayi maganin ka aika a fara eh yanka ana yin shi don Allah ne to an kaje in ya zama to ka lazimta kanka dole sai ka je gindin kabarin ka ga akwai matsala malik akhrajahu abu dawud wa qawl abd arrazzaq lahu wa huwa fi musannafihi musannaf na abd arrazzaq yake ta wal bayhaqi wa ahmad wa isnaduhu sahih ala shart ash-shaykhayn qala shaykh al-islam ibn taymiyyah fi kitabihi al-iqtida' أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي ابن تيمية الله يرحمه أجريشه كيف لا تكلم تايشي الاقتداء الاقتداء صراط المستقيم yace wa amma dhabhu hunaka yin yanka a can can ina yani inda quburi yana ne a gindin kabarruka famanhiyun anhu mutlaqan akan abu ne an hana shi a sare kinan magana daya kawai an hana zakarahu ashabuna yake cewa a bakkanmu ko kuma a ce malamanmu sun ambaci haka wa ghairuhu da makamantansu li hadal hadisi game da wannan hadisi qala ahmad fi riwayat al-marwazi imam ahmad yake faɗa a cikin riwayat imam al-marwazi yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da haka kenan ya faɗi haramcin yin yanka a gindin kabari wa kariha abu abdullah akla lahmahu abu abdullahi ɗaya daga cikin magabata shi ce a ka ci naman da dabbar da aka yanka a gindin kabari ma ya ce makaruhi ne idan kuma ka ɗauki wancan karhanci a asalin karhanci ba irin da malamin fiɗiyu ba haramun kina ƙara ashabuna malamanmu suke cewa in ji ibn taimiyya wa fi ma'ana haza ma ya fa'aluhu kathirun min ahli zamanina ya ce a cikin ma'anar haka na yanka a gindin kabari abinda da yawa daga cikin ma'abutan zamaninmu suke yi fit tasadduqi inda al-qabri bi khubzin aw nahawihi abinda mutane suke yi sai a je gindin kabarin wani sai ka bayar sadaka kan misali ka ce ka zo bari ka zo masallaci ka bayar sadaka haka zai je gindin kabarin wani ka bayar sadaka akwai abubuwan da alhamdulillah mu anan ba su zo mana ba zamanin wani na ambata su anan akwai abubuwa da yawa da ake saboda irin kimtsin da shirin da ake ma kabarruka na sai ma kasashen misir da ma da yake magana da irin su sudan shiriri ta da ake mata wasa wace har a yanzu in kana kallon tashoshinsu za ka ga abubuwan mamaki wanda mutane suke yi da sunan addini alhali da ya sahuwa min addini fi shai malama ya rikita wa fi ma'ana hada ma ya fa'aluhu kathirun min ahli zamanina fi tasadduq inda al-qabr bi khubzin da mutum dauki biredi ya bada sadaka abu na hawi ko wani makamancin wannan wa qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi yake fada cikin littafin shi al-majmu' yace wa amma adh-dhabh wal 'aql 'inda al-qabr fa madhmum li hadisi Anas hadha yace kaga maganar ta shahi yanka ko soke dabba ko bige ta 'inda al-qabr a gindin kabari fa madhmum abu ne abin kyama yace da hadisi Anas game da bayanin da yazo a cikin hadisin Anas ibn Malik Malik ya ce wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasan hadisi ne mai kyau mana la aqla fil islam an hana na'am qultu mal albani yake cewa nace wa hadha in kana dhabhu hunaka lillahi ta'ala wai duka wannan bayanin da ake fa idza kana dhabhu idan zaman to yankan da aka yi hunaka a wajen kabarin nan ya zaman to dan Allah ne aka yanka ba da wanda ke cikin kabarin ba shine abu abdullahi yake cewa cin naman makaruhi ne da yawa daga cikin malamai suke cewa irin aikata irin waɗannan ayyuka addini bai zo da shi ba wannan wadda kawai idai zaman tuyon kan hoton allah ake sai yake cewa wa amma iza kana to ina kuma idan ya kasance kana li sahibi qabri an yi shi ne saboda ana ga gindin kabarin wani wuri ne na musamman sai aka zo ka ce bari ayyankan wannan a kusa saboda kusan cin da wani yake da da Allah in ya so sai ya ɗauki wannan ibada ta sai kusantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa malatu amma idza kana li sahibi al-qabr kama yaf'aluhu ba'd al-juhali kamar da wasu daga cikin jahilai suke yi fa huwa shirkun sarihun ce wannan shirka ce karara shirka ce karara mu je ɗauki dabba ya je gindin kabarin wani ya ce bare yanka kuma a wasu wancan wancan wuraren da ake bayani su suna yi sai mutum sai dabba je gindin kabarin wani yanka wa akluhu haramun cin wannan naman haramun ne kaulan wahidan wa fiskun hutane daga cikin dokar Allah kama qala ta'ala kamar da Allah mai girma da buwa yace wala ta'kulu kar da ku ci mimma lam yuzkar ismullahi abinda ba ambaci sunan Allah ba alaihi wajen yanka shi wa innahu la fiskun wannan abun fasikanci ne huta daga dokar Allah ce huta daga shari'ar manzon sallallahu alaihi wasallam ne malice ai walhalu annahu kadhalika yanayin kuma zai kasance haka ne haka zaka ga wasu na yanka gindin kabari kuma suna yi idan wanda yake cikin kabarin kadhalika imani ce kamar haka abin yake bi an zubi li ghayrillahi mutun ya yanka dan wani Allah ne dan ka yanka gindin kabarin kana ga cewa ai dan wani ka yanka a gindin kabarin wani saboda wurin da musamman da saboda kaza saboda kaza to wannan ka yanka dan wani Allah shi kuma kuma kala malai ce in haza huwa fisku huna yace abinda ake ni da fasikancin nan wa innahu la fisk a cikin ayan nan ana nufin kenan an yanka ba da sunan Allah ba ba dan Allah ba malaka kama zakarahu Allah ta'ala bi qawli kaman Allah ya ambata a cikin fadar shi an fiskan ko kuma yankan da aka yi game da kuta daga dokar Allah fiskan ma'ana zabhan ayyanka wanda uhilla li ghayri Allah bihi an zubar da jinin dabbar nan da sunan wani Allah ko dan wani Allah to wannan abun baya halatta mutum ya ci haramun ne haramun ne haramun malice kama fi azwajin lil faqih al haytami kamar da cikin littafin zawajir na malam haitami wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la'ana Allah Allah mai girma da buwaya ya tsine ma wa fi riwaya a wata riwaya kuma ka ce mal'unun manzo Allah ya ce ai tsinanne ne subhanallahi wane ne wannan mutuma man zabaha li ghairillah duk wanda ya yanka dan wani Allah wanda an gama an gama magana kan shi subhanallah Allah kiyaye wannan hadisi akhrajahu Ahmad bi sanadin hasan an an ibn Abbas wa Muslim an Ali nahwa abu na biyu daga cikin abubuwan da ya haramta mutum yi a gindin kabari raf'uha raf'uha ziyadatan ala turabil kharij minha a daga tsawon kabari sama da kasar da aka huddo daga cikin shi kusa alƙurƙura ta kai lodin tsakuwa ku kwashe ku zuba a sama kabarin haramun ne baya halatta abu na uku yake cewa a ɗaliyuha bilkilsi wa nahawihi ɗaliyuha bi ma'ana lullube wannan kabari bilkilsi da wani kalar duwatsu yana neman wata wani dutse wanda ana ga mai kyau ne mai tsada ne sai a ɗauko irin wannan dutsen sai a zuba a sama wannan haramun ne sannan kuma alkitabatu alaiha a zo a yi rubutu a saman kabarin haza kabarin fulani ibn fulani wani dan wani an aihe shi a rana kaza a wata kaza a shekara ta kaza ya rasu a rana kaza a shekara ta kaza a wata na kaza wannan baya halatta dukkan suka shiga ana ta fafatawa albina'u alaiha yin gini a saman kabarin a zo a yi gini a kewaye shi kuna makamancin wannan baya halatta a bar shi da yake wannan kasar da aka hudu aka maida halas ya isa sannan kuma abu na shidda al'udu inda ha zaunawa a wajen gabarin mazala salasalam ya tabbata cewa in ya zo zai ba waɗannan mutane da suka rasu addu'a yana addu'a a tsaye kuma a lokacin da aka binne mazala salasalam yana tsayawa ya addu'a wannan shine bayanin da qur'ani ya zo da shi kuma haka suna tabbata to waɗannan maganganun da malam ne abu na farko a daga tozon kabari na biyu a lullube shi bilkirsi da waɗannan duwatsu akwai wani suna da ake musu da hausa suna ya shige mini wani kalar dutse da iya da suna da hausa iya ta a cikin bayanin da muqaddimar iziya a cikin abin da ya shahi a bayani akan inda magurbayyar ruwa suke zama ya yi bayani akan alkilis sannan kuma yake ta alkitabatu alaiha yin rubutu akan kabari gini a saman kabari zama a gindin kabari waɗannan abubuwa gaba ɗaya wanda ka kaga maganganun malam ne sai ce wa fi dalika ahadisu akan wannan maganganun da ne ba akwai hadisi ba magana ta bace yawa yace al-awwalu hadisi na farko an Jabir daga Jabir ibn Abdullah Allah kare da gare shi kare ke cewa na har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan an yujassas al-qabr da ce tafsisul qabr shine a gina shi a sa mashi duwatsu ko kuma a sa mashi a sa mashi siminti a lullube shi wannan haramun ne wa an yuqada alaihi kuma a zauna saman kabari haramun ne a zauna saman kabari haramun ne mazalla yake cewa ɗayan ku ya zauna saman garwashi ya tilla mashi rigar shi har ya kai mazaunan shi ya yi mashi alheri akan ya zauna a saman kabari sannan kuma an yubna alaihi mazalla yayi hali a cikin hadisin Abdullah Jabir cewa ayi gini za ga an gina an gina katangar siminti an daidaita an sa haka au yuzadu alai au yuzadu alaihi ko kuma a ɗauko wata ƙasa ta wani wuri a zo a ƙara mashi au yuktaba alaihi ko kuma a yi rubutu a saman shi duka waɗannan haramun saboda salo ne na hudda kabarin daga cikin asalin abin da addini ya san kabari a sa shi zuwa ga wani turba ta daban kaga an gyara kabari an daidaita shi in ka tunkaro shi daga nan sai ka zama da masallaci ne har da karo a isawa shi ne wani sha'iri yake cewa ya ga masu kuɗi suna fifita kansu akan talakawa hatta akan kabarinka sai wannan a gane cewa wannan ayyuwa ne ne kaza ne kuna da kabarin shar da karo a ciki wani jahilci ne kuma baya halatta kuma ba gata bane ba wannan kudin da za ku sa karo ku je ku yoshi wani aiki na alheri wanda lalar da iske shi shi da abin da ke bukata ba abin da yake bukata in ba ya yi Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalkalin kun kun kun koyi da ba shi da mun shi sannan yake ce akhrajahu muslimun wa abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wal hakim wal baihaqi wa ahmad wa ziyadatan li abi dawud wa nasa'i wal baihaqi al ula wa thaniya inda abi inda tirmidhi wal hakim wa sahaha isnadaha wa faqahu az-zahabi wa thaniyatu عند عند الترمذي والحاكم وصحح اسنادها ووافقه الذهبي واعلها المنذري وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر لكن هذا بالنظر لطريق ابي داود وغيره yana wasu ci hadisi ne munqadi amma ma yace wani dubi zuwa ga hanyar da Abu Dawud ya zo da shi yace wa illa in ba haka ba ko faqad akhrajaha al-Hakim ai hadisi ya zo ta hanyar Hakim yace min tariqi min tariqi min tariqi Ibn Jurayj an abu zubair an jabir kina hanyar take da matsala wadda su imamul munziri ke cewa hanya ce wadda akwai inkidaɗi a tare da ita hanyar sulaiman ibn musa to barta mal albani yake cewa kuma hadisin ya zo daga bangaren abu dawud ya zo daga bangaren abu dawud yake cewa faqad akhrajaha al-hakim min tariqi ibn jurayj imam hakim ya zo da hadisin daga ibn jurayj ibn jurayj kuma daga abu zubair abu zubair kuma daga jabir kenan wannan suleiman ibn musa kenan shi babu shi wannan hanyar shi an barta an ɗauki wacce hanya kenan ta inda inganta malin cewa hada sanadun wannan kuma sanadi ne wanda ala sharti muslim iyakan sharaɗin da imam muslim ya dora wajen amsan hadisi wa qad sarraha ibn jurayj indahu a'ni musliman fi riwayatin bi saba'ihi min abi zubair wa hada min jabir malin ce fazala sai ya bushe bizalika da wannan bayanin da aka yi ta hanyar shi alhakim daga abu zubair daga jabir wannan abin da hanyar ta zo kenan ta busar da shubahatu tadlisihima kenan shubahatu tadlisi ta wacce hanyar wa min hadal wajhi ja'at riwayat al-ula inda man zakarna malai ce da haka wannan riwaya ta hadisin jabir mu daga wacce hanya muka ɗauko ta wadda take ingantacciya ba waccan hanya ba wadda imamul munziri ya nuna ta tana da illa وقال النووي وإسنادها وإسنادها صحيح ثم استدل بها الإمام النووي كتا سند وانا حديث إن كتتيني أتكين للتانيشي يكتا ثم استدل بها على أنه سيكه حجة وانا إسناد تشيوا يستحب ألا يزاد القبر على لا يزاد أي ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه kar a ƙara wa ƙabari saɓanin ƙasar da aka hudu daga cikin shi kenan wanda aka hudu daga cikin shi kawai shi kaɗai da za a maida mashi amma ka a nemi wata ƙasa a wani waje a ƙara mashi wa ƙalar shafi'i imamu shafi'i yake cewa fa'in za da fala ba'asa in an ƙara babu laihi ƙala ashabuna ma'anahu annahu laysa bi makruhin ba makruhi bane ba wannan imamu magana imamu shafi'i ko da almajirai shi qultu mal albani yake cewa na cewa haza khilafu zahirin nahi wanda ai sabanin zahirin halin da yazo ne mazalla ya hana ai magana ta riga ta gane yace fa innal asla fihi at-tahrim asalin abin da aka sani shine ne haramci da haka fal haqqu ma qala ibn hazm magana ta gaskiya tana nan tare da al-imam ibn ibn hazm abu muhammad a cikin littafin al-muhalla me yake cewa wala yahillu an yubla al-qabr baya halatta a gina kabari wala an yujassasa ko kuma a sanya mashi a sanya mashi siminti wala an yuzada ala turabihi shay'un kar a ƙara akan ƙasar da aka huddo daga cikin shi ko kadan sannan kuma wayo budamu kullu zalika duk wani abin da ba shi kenan za a rushe shi malik wa huwa zahiru qawli al-imam ahmad wannan shine zahirin maganar imam ahmad فقال أبو داود في المسائل أبو داود يقول تعالى تكلم تاج المسائل سمعت أحمد ناجي إمام أحمد ابن حنبل الله يرحمه أقريش ينا تشيوا لا يزاد على القبر من تراب غيره باء كارا وأكل قبري ريران وني وند باناشي با أدوكو ون أكاو أزبا كو أنيمو تسوكو أكا أزبا با أحكا yake cewa illa an yusawwiya bil ardi fala yu'raf sai dai in ya zama to ya shahe ya daidaitu da ƙasa ba iya gane shi kuma ƙasar tashi babu tuwabu da iya kawo saboda ayi alama a gane ta kabari ne ya ce ka annahu rakhasa idzaka a nan shi wani ahmad kamar ya ba da dama ne a irin wannan yanayi lakin zakara fil insaf to wannan magana barta haka da tunda lokaci ya riga yayi kenan matashi karatu mu doka daga magana ibnu hazm magana ibnu ko kuma magana imam ahmad tunda magana shi ta bata gane ba sai zama to matashi karatu a sati mai zuwa kenan al'aiti hali waɗannan abubuwan da malai ya ambata ba a yin su akan gabani haramun ne na farko yanka na biyu dora kabar ya zama to an mushi an kara mushi ne dan wani yayi tsawon da ya wuce kowa sannan kuma sanya mushi tsakuwa ko kuma yin rubutu da allo a ce wannan kabarin wane wane ne ko kuma a zo a yi gini a kan kabarin a sa siminti a ko a sa karo don a nuna wannan mutumin na daban ne ko kuma zama a saman kabari waɗannan abubuwan duka ba su halatta sannan ko bayanin da malaki kira ana yana bayani ne akan haramta haka kuma gashi ya zo a cikin hadisin jabir Allah ƙara da gare shi wa alaikum salam wa rahmatullah a lokacin da aka zo binne mutum bayanin zai zo a nan gaba manzala sallallahu ya zo a cikin hadisin usman manzala in ya shiga makwantai wasu lokuta yana samun wuri ya zauna ai daga cikin bayanan da aka rawaito cewa wani lokacin manzala ya shiga makwantai ya zauna ya ɗauki wani icce ya caka shaka ƙasa yake mutane wa'azi akan cewa kowa ya rika tunawa nan zai zo sannan bayan an kammala binne mutuma sai manzana sai ne tele a lokacin kuma zai mushi adda a tsaye sannan kuma tafsiri akan wani abin zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala amma wasu hadisi sun nuna cewa manzana in yana zama amma ba lokacin da ake adda ba mu kuma yanzu anan me ake yi sabanin haka da ake yi sai ga mutane tsada tsaye in aka ce za a yadda kuma su zauna su kuma aka zo kafin abin da ana wannan hidimar aiwa ne da aiwa ne wani lokacin babu ne in akwai wurin da za ka iya zama kana iya zama ana kammala binne shi sai ka yi ne kana ne daga an kammala binne shi sai ka fara addu'a ba sai ka jira an kira malam ba ya zo ya kewaya heru ya ce a karanta wane ne kaza kawai ana kariya mazalla abin da ke ce mutane udu uli akhikum tasbita fa innahu al'amal usas kowa ya roka ma wannan ɗan uwan namu tabbatuwa a kan ba da amsan tambayoyin da za a mashi yanzu kai kai naka ne in yana ba kowa ya nashi in ka kare ta ka an kare ta ta ba dole ne mun yi mun hudu sai ga mamaki a tsaya a ɗauki lokaci mai tsawo a mashi addu'a a lokacin abin da ke bukata kenan ba za a yi wannan ba sai a yi shafshaf sai a kare kuma ya a zo kofan gidan inda aka mutu hannu a zo a ce a nan za a can ne ake addu'a سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله